to profesa za mu so ka gabata mana da cikakken suna da kanka sunana abdullahi ba da mu a jami'ar bayero ai nake koyarwa a tsangayar horon masu aikin jarida
to profesa dangane da abin da ake kira facebook wani dandali na sada zumunta da a yanzu kusan kowa yake amfani da shi muna so a takaice a faɗa mana makasudin kirkirar wannan dandali ita wannan wuri da ake kira facebook an kirkiro ta ne a shekara ta 2004 a lokacin da wani ɗalibi da yake wata jami'ar da ake kira harvard university ya ce bara ya yi wani abu wanda zai dinga tattaro abokansa na da wanda ya gama makaranta tare da su wanda a yanzu shi ake kira old boys network ko a ce yan old boys na wata makaranta tsofaffin ɗalibai na wata makaranta tsofaffin ɗalibai na wata makaranta to na wannan gari to shi ma makasudin kafa facebook hanya ce na tattaro yara wanda suka gama makaranta suka kowa kama gabansa to amma kuma sai ya ga cewa akwai buƙatar a san ina kowa yake me kake yi a ina kake yanzu to shine sai kirkiro wannan abin nan da da farko kafin ma a yi facebook din an yi classmates.com wanda ke duk yan ajin ku sai su je wurin sai kowa ya sa hotonsa ya sa sunan shi kuma ya faɗa a ina yake yanzu to saboda su can hanyoyin sadarwa ba abu ne mai wahala ba abu ne yana yake da sauki shekara ta dubu biyu da hudu intanet din ta bazu sosai a lokacin saboda haka sun samu saukin wato saduwa da juna ta ita wannan hanyar yanar sadarwar wato intanet din so a lokacin da suka yi classmate.com kuma daga ba sai abin ya rikide ya koma facebook a shekara ta dubu biyu da hudu to amma mu ne nan bai gangaro mana ba saboda da ba kowa ne ma ya san abin da ake nufi da intanet din ba sai daga baya ne amma makasudin kafa ta shine kamar kafa an kafa ta ne da niyyar tattaro kawunan kungiyar ɗalibai na da na makarantar da shi ya gama don a tattaro su to kuma sai mutane da yawa suka dinga ganin a mu ma kamata ya mu dinga irin wannan kamar yanzu idan ka ce rumfa old boys association to in sun kafa ta sai ga wani suka mawaru da old boys association su ma sun ce su ma ba za su kafa tun da ke sun ga yan rumfa sun yi to can sai ka ga maybe birnin kudu old boys association su ma sun ce ba za su kafa to haka za ka yi ta ganin makarantu ana kafa kungiyar tsofaffin ɗalibai to shi ma wannan classmates.com din an kafa ne saboda a tattaro tsofaffin ɗalibai na makarantu daban-daban wuri ɗaya saboda a sada zumunci a cigaba kuma da abokantaka don wani ka gama makarantar ba za ka ƙara haɗuwa da shi ba har abada to wayansu kuma za ka ga cewa lokacin da kuke makarantar kun yi zama mai daɗi da mutunci da amana saka kana son ku ci gaba da mu'amala har tsawon rayuwarku to wannan shine dalili makasudi kwarai to ka ce bi gangaro Najeriya ba sai a ƙwararren lokaci ma'ana dai ya wuce wancan lokaci kasancewar mu muna da karancin wannan hanyar ta sadarwar intanet a wani lokaci ne a takaice za a iya cewa kamar ya zo kasan nan kuma an karɓe shi har an fara aiki za a iya cewa a shekara ta wajen dubu ai tun daga lokacin tashar dubu biyu da hudu din akwai wayansu a Legas da suka san da shi tun daga ita intanet din ai a lokacin akwai ta a Legas ba amma ba ta zama ruwan dare kamar yanzu yadda ta zama ba amma akwai ɗaiɗaiku a Legas wanda su suke da suke da shi saboda intanet din a lokacin tana da tsada Nitel su suke bayar da ita to abin yana da tsada sai kana da waya kuma idan ka buga intanet din ma a lokacin kana kiran abin da ake kiransa trunk hole wato inda za a je a haɗa ka da intanet din yana akasar yana da nisa daga kai inda kake misali a nan kano idan mun yi waya mun yi intanet a lokacin don mu a nan kano tun shekara ta dubu biyu muke da intanet din to idan mun buga intanet din ba wai kai tsaye muke samun intanet din ba sai an kira wayar sai ta je bauchi saboda pop din point of presence din a bauchi yake saboda haka sai ta je bauchi to duk ko minti nawa ka yi a kan intanet ɗin kamar kana kiran wani ne outside daga wajen 064 saboda 064 shine na kano to kana kiran wata lamba ne a wani guri to kaga yana da tsada in ba wato ma'aikatu manyan ma'aikatu ba kowa ne kire ba saboda haka a shekara ta 2004 ma akwai wanda suka san da intanet ɗin ai suka san da facebook ɗin suke suke shiganta amma kalilan ne bata zama ruwan dare ba a nan ne kano sai da su mtn suka fara ba wa mutane dama a ka shiga intanet ta hanyar wayarka to da aka samu wannan wato telephony din ake kiransa ya zamanto cewa yanzu za ka shiga intanet ta hanyar wayarka to sai intanet ta zamanto ta shigo aljihu
kowa zai iya mallaka kowa zai iya amma ai da sai ka je kafe ka je ka biya time ka zauna wani lokaci ma an ka je kafe din ba mutane sun yi yawa sai ka jira wani ya gama kafin kai ka shiga da shauransu kuma babu sirri sosai abu ne watakila wanda kake baka son kowa ya san me kake son ka yi yauwa ga mutane ana ta hada hada jama'a wannan ya zo ya tafi wannan wani ma ya tsaya yana kanka yana jiran ka sauri da Allah gama saboda shi ma zai so a kafe sun a lokacin da kawai- kamar misali shekara ta 2001 zuwa shekara ta wajen 2006 ma zan ce kafe sun da muke da su a Kano sun kai kusan 50 zuwa 120 abin da muka kirga to amma daga wajen shekara ta 2007 zuwa ta shekara ta 2008 to lokacin telefoni ya zamanto tabbas ya zamanto cewa eh, hanyoyin sadarwar nan su takamaimai su mtn sun ba da damar yanzu ka iya shiga intanet kai wayar tsaye.
hannu ma.
to wannan ne ya- ya ya- ya sa 'yan boko takamaimai zan ce matasa 'yan boko 'yan birni suka fara tira a kan abubuwa kamar facebook kuma ka san yadda abin yake idan wani ya ya dinga ina yi mutane bago ya cewa ni na facebook to kowa sai dinga tira "Ah, to menene facebook din nan? ni ma fara jin game ake yi to sai shi a- ma ya nemi hanyar da ake tsaye kwarai da gaske to a hankali a hankali da gidajen jaridu eh, gidajen rediyo suka fara maganar bara mu je dandalinmu na sadarwa a facebook sai aka karanta eh, wani wani sako da wani ya rubuta sai ka ji mutumin na a lokacin gidanmu yake amma kuma wai gashi wai yanzu shi ma wai har ya isa ma aje wani abu shi facebook to wallahi ni ba sai na san dai facebook din nan to wannan kishirwar ta sa abin ya dada Mutane bazuwa aka eh, riga.
mutane suka dinga wannan ya nema wannan ya nema sannan sai kuma su gasa tsakanin su ah, masu ah, wato masu bada hanyoyin sadarwar mtn etisalat glo da sauransu kowa kokari yake ya jawo hankalinka cewa in ka shigo mu za mu baka intanet kaza kyauta za mu baka data plan kyauta dan dan ka shiga to wannan ya dada haɓaka abin saboda haka daga wajen shekara ta 2007 da 2008 abin sai ya yi amma wajen shekara ta 2011 zuwa shekara ta 2012 lokacin abin ya bindiga in ya bindiga wato ina nufin wato ya kai matsayin da yake kusan kowa zai iya mallaka zai iya mallaka kuma ya san kan abin yana yana yi saboda takamaimai kamar rahama radio da freedom radio suna yawan samun wani lokaci su ce ga kuma sakonnin da muka samu a dandalinmu na sada zumunta na facebook to wannan ya daɗa sa mutane suna ta kishirwar abin su ma su gani eh, me ake yi me ake a ciki to kawo yanzu ko za a iya samun wasu alkalma na al'ummar najeriya ko kuma hususan nan kano na adadin mutanen da ake amfani da wannan ba dandalin ba zai ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba saboda yana da wahala kwarai da gaske samun irin wannan ah, wato bayanin amma dai miliyoyi ne kawai abin da za a iya cewa kenan miliyoyi ne in kuma an ce miliyoyi yanzu an fitar da abin da ka cewa wai ai sai yan birni ko sai yan boko a yanzu a cikin ƙauyen da kake komai ni duk nisan ƙauyen da kake da shi yanzu zaka iya shiga facebook to saboda haka yana da wahala a tattaro a ce takamaimai ga miliyan nawa ne miliyan nawa ne to amma dai eh, manazarta sun tabbatar da cewa facebook shine ya fi kowanne dandali a intanet karbuwa wajen jama'a a duniya baki eh, a duniyar gaba ɗayanta ya fi kowanne saboda ya fi jan jama'a mutane sun fi shigarsa sun fi amfani da shi hanyoyi masu kyau hanyoyi marasa kyau dai amma dai facebook dai shine wanda mutane da yawa suka fi suka fi rikewa a kai suka fi damuwa da shi saboda haka zai wahala ka ce ai mutane miliyan goma ne ko miliyan sha biyar ne suke amfani da facebook daga kano ko kuma daga najeriya babu wannan damar wato tace wannan bayanan amma dai ɗaru- da- miliyoyi ne kuma duk wata hanyar sadarwa da ka sani a intanet wani dandalin a sadarwa na abokantaka ko na zumuntaka to facebook ya ɗara shi ya wuce shi to farfesa kasancewar a baya ka faɗi dalilin ko kuma makasudin da ya sa aka kirkiri wannan dandali na facebook yanzu gashi ya zama na najeriya za a iya cewa ta han- a najeriya ana amfani da shi ta hanyar da ak- ake amfani da shi na dalilin makasudin buɗe shi kwarai da gaske kwarai da gaske ai amfaninsa sada zumunci amfaninsa sanar da mutane ko kuma samun abokai ta yadda za ku ku haɗu da mutumin da yake ra'ayinku ya zo ɗaya tunaninku ya zo ɗaya kuma sha'awa sha'awanku na duniya ya zo ɗaya misali kana sha'awar karanta littattafai kamar ne watakila ko na cino a cebe ko kana son karanta waƙoƙi kamar na aliyu na mangi to sai wani ma ya ce shi ma yana son wannan to kaga ka samu wani aboki a wani fanni na duniya wani lokacin ma za ka ga abokan da kake yi ba wai sai lallai ka je wata uwa duniya ba a'a suna kusa da kai sai in an shiga facebook din ne ake haduwa sannan kuma sai a ce "Ah, ai gwanda mu haɗu ido da ido ashe unguwa kaza kake unguwa kaza kake a shekara da ta wuce karshen shekarar hamisu lami da iyanta ma ya yi wani abun burgewa saboda ya kafa dandalin matasa a facebook kuma sun haɗu sun yi taron su na na- na ƙasa na farko kusan duk mutane sun do daga ba- sassa daban-daban na arewacin najeriya aka haɗu a nan mumbai house aka ga juna aka yi juna murnar haɗuwa to kaga wannan hanya ce ta ta inganta wato rayuwar matasa rayuwar mutane da zama abokantaka saboda haka gashi nan ta bazu ta samu karbuwa duk ba inda bata bata yaɗu ba to farfesa ta yaya mutum zai iya kirkirar wannan dandali a cikin facebook to kamar da na gaya maka dai hanyoyin suna da yawa amma hanya dai ta farko shine ka shiga intanet www.facebook.com kai tsaye to amma yanzu wayoyin ma da ake yi ko na yan china din nan da ake sayarwa naira dubu ɗaya da ɗari biyar suna da wani dan hoto na facebook din kana dannawa inda kana da data plan din ko kuma kana da caji a waya kana da kuɗi a wayarka kai tsaye zai kai ka wannan gurin to idan ka shiga wannan gurin akwai guraren da kuma za a ce ka faɗi sunanka ka faɗi wato wato kalmar sirri wacce za ka iya amfani da ita dan ka shiga ya zama cewa wani ba zai shiga a madadinka ba sannan kuma daga nan sai ka shiga ka sa hotonka sannan sai ka sai ka gaya kowa cewa to yanzu fa ina facebook to za a in ka shiga za ka ga zaurika daban-daban inda za ka ga inda kake da sha'awar ka shiga misali akwai matakila zaurin matasa sai ka ce za ka shiga ko marubuta ko na yan fim ko na masu karatun littattafai ko zauren wani shahararren mawaki ko wani dan fim wanda kake ganin kana sha'awar ayyukansa sai ka shiga nan gurin akwai wurare da yawa da zaka shiga ka je ka samu abubuwa akwai inda zaka je ka samu ilimi a ƙara maka ilimi ka yi tambaya ka ce ina da tambaya akan kaza da Allah waye zai bani amsa akwai wanda za su baka amsa sai aika inda zaka samu bayanin su nuna maka haɗo maka da abin da ake kira rariyar lekau a cikin amsar sai to in ka danna nan gurin wannan zai kai ka shafin da zaka samu wannan bayanin da kake nema to saboda haka idan ka je duk abin daki daki yake baya ma bukatar wani ba ma sai ka nema ba ba ma yake ba eh ba wanda zai maka wani bayani saboda sun san cewa mutanen da za su yi amfani da wannan hanyar ba wai ilimin su ɗaya bane wani Allah ya bashi ilimi mai zurfi wani Allah ya bashi fahimta da wuri wani kuma sai ya sha wahala kafin ya fahimci abin da yake mai sauki ne a wajen wani to sai suka bai da abin wato da sauki daki daki Yadda kowa zai iya yadda kowa zai fahimta kuma daɗin ta ma ko da ka makale ka ka ka kare to akwai hanyoyi za ka iya tambayar kace wai da Allah ya ake kaza ne to daɗin irin wannan wato dandala yake nan ilimin ana daɗa yaɗa shi in kai baka iya ba to wani ya iya to sai ka tambaye shi kace to Allah ni ko na so ni kaza a Facebook amma na kasa yaya ake yi to sai shi da kai a ai can zaka danna can zaka danna to kaga a hankali a hankali abin zai sauƙaƙa to farfesa akasari za ka samu cewa akwai waɗanda bayan sun buɗe kuma sai ka ga cewa wani ya karɓi wannan ma'ana account ɗin nasa da ya buɗe sai ka ga wani yana masa amfani ba zai ankar ba sai dai ga hoton wani an canja ko kuma ana yaɗa wani sako da sunansa idan wannan ta faru ba wai eh, eh, karbewa ake ba ai kalmar da ka shiga da ita s- ka- ta sirri taka ce kai kaɗai ka san kalmar in ba ka gaya wa mutane ga yadda kalmar take ba to da kyar mutane su san mai takamaimai mai waye ya- ya shigo abin ka buɗe akawun ɗinka kai ka kai ka kulle abin da mukullinka mukullin kuma ba wani wanda ya sai du- a duniya ya buɗe in ba kai ba to abin da yasa haka takan faru abubuwa biyu ne na farko wa'yansu suna amfani da kalmar sirri wacce wato za a sani in ka san mutum da wani lakabi to wannan lakabin yake amfani da shi to sai ga an shiga an an amfani da da wannan lakabin an- an shiga an shiga masa kalmar sirri wayansu kuma shekarun haihuwar su suke amfani da ita wanda shi ma in mutum ya san shekarar haihuwar ta haka zai iya amfani da wannan kalmar ko da bai sani ba ma zai iya kallon kai kyauta yau wato sai ya rubuta ko kuma ya ta canke ya ta canka ya ta canka har ya Allah ya sa ya samu dan zaka zai in kai na farko bai yi ba zai ce ka sake yi in ka sake na biyu bai ce ka sake haka zai ta gaya maka kai ta gaba da yi har Allah ya sa ka ka samu sa'a ka ka shiga ka shiga to akasari abinda wa'ansu suke yi saboda su tabbatar da cewa an samu kalmar sirri mai karfi idan kana da babur ko kana da mota ko kana da keke to ina da number registration number to wannan registration number din wayansu shi suke amfani da ita in dai mutum ba ya damu da kai bane ba yanda za a iya san lambar motarka ko lambar babur ɗinka ko ba haka ba kai kadai ka san ba wai lamba da lambar motar ake daura ba a lamba ta a'a lamba da ake daurawa ta babur ko lamba da ake daurawa ta mota kamar ka ce KMC 111 a XY to in ba kai ba waye damu da ya san wannan lambar to kaga zai yi wahala wani ya kokari ya canki wannan lambar to kaga wannan hanya ta farko kenan hanya ta biyu akwai wanda suke akwai mai dan adam yake yi akwai wanda suke yi da wata nufaka wani zai iya zauna ma ya kirkiro ah, wato ah, zai kirkiro shafi a facebook da sunanka kai baka ma san an yi haka ba nake jin yan wasan kwaikwayo an shaye musu haka fitattun mutane yau wanda ka isa ka shahara sai kawai mutum ya zauna ya kirkira abu ni kaina wani ya min haka ya je ya bude akawun da sunana ni ba na facebook saboda na tsani facebook haka kawai kuma ba wai dan saboda wata illa ba kawai ba na so to sai sai ya je kirkiro abun da sunana to inda Allah ya taimake ni da suka tashi aiko da tabbata a tabbatar da cewa ni ne din sai suka aiko ta email ina nan na da email mai iri iri iri da sai suka aiko ta email ina ina gari na je na kashe abin na rufe saboda haka wani zai iya zuwa ya bude facebook ba tare da sanin ka ba da sunanka ko dan yana ganin kana burge shi ko dan yana ganin yana son ya ya cimma wata mummunan manufa dan dai ya je ya babbata sunanka ba abin da ba za a iya yi ba ko kuma ya damfar wasu kwarai da gaske sai a ce ai kai ne kake kake kake neman mutane ko kake neman agaji a wajen mutane so gaskiyar magana ana yin wannan amma wannan ana yi ne ga manyan mutane ko kuma shahararrun mutane ko fitattun mutane ko kuma dai wanda yake sunansu yana da daraja matsayinsu yana da kima a wajen jama'a ta yadda in sun faɗa ba za a yarda da shi saboda haka akwai wannan hatsarin to ta wace hanya ya kamata mutum ya biya kiyaye fadawa tarkon irin waɗannan mutane kamar da na gaya maka na farko dai ka tabbatar cewa dai kalmar sirrin da kake amfani da ita kai kaɗai ka santa kar ka je ka gaya wani kar ka gaya matarka kar ka gaya dan uwanka kar ka gaya ɗaninka kar a gaya miji kai kaɗai ka san wannan saboda sirrin ka ne kai kaɗai ka san abin da ya kamata ka je kai a nan wurin na biyu in ba shahararre ne kai ba na je kana da wani matsala ai manyan mutane ne wanda shahararru su ne suka za su ga cikin wannan to su yaya za su yi dole ne su dinga kiyayewa ya zama to cewa ala kullu halin suna yawan duba intanet din su ga me ake cewa game da su kuma daɗin ta in ka shiga facebook ka tafa sunan mutum ko ka tafa sunan wani abu sai ka yi maka irin wannan saboda ka in kai ka san ba kai kai wannan ba kana gani ka san ba naka bane to za ka iya aika wa su yan facebook din suna da damar da za ka aika musu ka ce wani ni suna na kaza da kaza amma fa wani na amfani da suna na sai kaza ko ya je ya aika mutane wani abubuwa to idan an tabbatar da cewa inda ake amfani da shi din mai kamar kwatankwacin sunanka ko naka rayuwar ba daidai bane suna aikata laifi to facebook za su iya rufe su amma idan ba aikata laifi suke yi ba to facebook ba su iya musu wani abu ba saboda suna sharuɗɗukan su idan ba sun karya sharaɗin buɗe wurin bane to fa facebook ba su iya musu komai ba saboda haka misali ina za su bincika kenan eh misali abdullahi ba adamu sai haka kawai wani je buɗe dandali na abdullahi ba adamu a ciki ana faɗa Abdullahi Uba Adamu yana kaza yana kaza yana kaza ya je guri kaza ya lakca kaza ya lakca kaza ya lakca kaza ni ba ni na bude ba wani ne ba mamaki har da hoton ka yau da da ya ga hotuna na dinka sanan saboda haka ya dauka ya saka hotuna sai na gani nace ni ban yadda ba saboda ba tambayi izini na ba sai na ga a Facebook nace ni ban san da wannan abu ba sai ka su ba su da wani tabbacin cewa ba ni ne ni ba ni na bude ba ba su da wannan tabbacin ba wani abu da zai tabbatar musu cewa ba actually ba ni na bude ba amma tun da ke wurin yabo ake yi ko kuma ɗaukaka wani abu ake da kake yi ba abu ne na wanda yake kawo maka wani abu da za ka kawo samu matsala ba suna ganin kai samu shi uban gidan wannan zauren ka ce ya rufe zauren to akasari kuma suna da inda za ka yi musu magana eh ka ce malam na ga wannan abin da kuka yi kuma wallahi na gode Allah ya saka da alheri amma gaskiya ba na bukata saboda haka ina fata don Allah za a sauke shi za a rufe shi to idan abin a cikin wato mutunci aka yi shi sai ga an riga an rufe to a wannan nake jin shine hanyoyin da ya kamata mutanen su bi kamar misali idan na ga wata yar wasan kwaikwayo an sace sunanta an je an bude mata wifi ana ta yin wasu abubuwa a facebook to za ta iya shiga wurin sai ta samu masu gidan yanar ta ce ni ni ce wance kuma ban ji daɗin yadda kuka ɗauki sunana kuka je kuka bude wani shafi kuna faɗan abubuwa wanda ba ni na faɗa ba kuma kuna faɗan rayuwata wanda ba ni haka nake so in faɗa ba saboda haka to Allah da annabi ina roƙon ku rufe wannan abun to akasari ba suna yi bane su ma da wata mummunan nufaka suna yi ne kawai don nuna kauna to sai su rufe din to farfesa dangane da yadda mutane da ke ci gaba da wannan dandali na facebook akasari za ka samu cewa wani ba ma shi bane namiji ne ma misali sai ka ga yayi amfani da sunan mace ya fito ya tallata kansa yana ba maki ma yana tallata kansa matsayin uzabarin maza domin su so shi to me me kake hasashe akan wannan lawali wannan ba abu ne wanda yake samu ba ba ma kawai akan facebook ba aka fara tun kafin a facebook ake samun irin wannan ake cewa mutane ya zo mutum ya zo ya kafa wani abu da kira identity ko avatar ko wani abu wanda zai zo ya yi wanda ya saba rayuwar tasa saboda wata mummunar manufa da yake da ita so kuma ita facebook din sai ta bada damar ma mutum ya yi haka a boye sakamakon wanda yake inda a fili ne a riga an kace na mace mace ce kai mace ce kai kace namiji ne kai namiji ne kai to gaskiyar maganar wannan yana ɗaya daga cikin haɗarurrukan facebook na mutum kaga ya riga ya yi wata shiga ko kuma ya nuna cewa shi ga yadda yake yana da wata mummunan manufa kamar mutum namiji ne amma kuma ya dinga nuna kamar shi mace ne dan shekara goma sha biyar har yara ƙanana 'yan shekara goma sha biyar mata su dinga saurarensa to har a yi wata abokantaka sannan har a ce bara kuma a haɗu a wani wuri saboda a ga juna a gaisa to haɗu a wani wurin sai a ga namiji ne to kafin yarinya ta ankara cewa ashe da namiji take magana ya riga ya kama ta da bindiga ya je ya kai ta wani guri ya ma kashe ta an sha yin haka a america da yawa an sha yin haka saboda haka gaskiya hatsari ne wanda kuma ya fi faruwa da ƙananan yara wanda ke ƙaramin yaro shi ne yake buƙatar wato lura shi yake buƙatar mutane su saurare shi su yi magana da shi a gida matakila an takura masa ba a kula da shi ba a bashi dama ya yi magana ba a bashi dama ya bada ra'ayi sai ya shiga facebook yana faɗa yana cewa ni gaskiya a gida an takura mun ba wani wanda yake kula da ni ba wanda yake sauraro na kawai sai sai sai wani wata sai ta ce a'a ni ma ba haka nake ni ma a gida an takura mu to shikenan kaga an samu abokantaka sai hira sai magana sai hira sai magana sai eh, yarinya ta ce wallahi ina son wannan ma ina son ipad amma an ƙi a sai mun Ta, ni ko an so mun har biyu wallahi biyu aka so mun amma zan baki ɗaya ai ne ke ba na buƙatar guda biyu to ina za mu haɗu to shikenan fa daga nan fa sai masifa ta faru akwai da yawa wanda ake yin haka je- eh, tabbas a- abokantaka ce ta ta gaske saboda haka idan yaro misali ya kai kansa matsayin da ake cewa mu haɗu a wani guri to sai a sanar da iyaye baba i mun haɗu da wani a facebook ya ce mu haɗu a wani guri to ubangi zai iya cewa a'a ban haɗa ba kar ka je ko ina to hatsarin wannan shine zai ce zai yaron zai silale ba tare da sanin ka ba ya je samu wancan mutumin ko kuma ce to shikenan ai yana da kyau tun da ki kai aboki amma mu je in gan shi bara in kai ka a'a baba ka zauna can a to wannan wani aboki ne ba zan ba zan gan shi ba tashi mu je mu kai ka to da an je wurin kana tsammanin yaron ka dan shekara watakila sha hudu sha biyar ne zaka zai haɗu da wani yaro dan shekara sha hudu sha biyar sai ga wani dulkekin katu a wurin to da ya ganka shi mutumin ya ga o- yaron tare da uban to fa tsorata zai ko ya keke nuna kansa sai in yaron ya gani daga hoto ya ce ai gashi dan wane ko kuma kawai ya ya gudu ma to irin wannan iyaye dole su su yi takatsantsan akan irin mut- mu'amalar da 'ya'yansu za su yi akan facebook ba wacce aka ce su hana su facebook ba ai ba ka iya hana su ba in ma ka hana su a gida a ta aljihu to kuma suka je wani guri za su je su yi. ilmantar da su da kuma faɗakar da su da waye musu kai da cewa ka yi aboki a facebook amma ka san wani irin aboki za ka yi da shi kada ka kuskura ka bada adireshin ka kada ka kuskura ka bada lambar wayar ka kuma kada ka kuskura ka yadda ku haɗu da mutum a wani wuri duk wanda ya ce mu haɗu a wani wuri to kaka yadda to ai farfesa wasu suna barin lambar wayarsu akan ainihin bayanai da ya kunshi mutum shi karan kansa wato ma'ana akwai hadari kenan a dangane da sos- wani sosai ma kuwa sosai akwai hadari babu lambar waya babu lambar gida babu adireshi babu ma unguwa amma akwai guraben da ake bukatar sa ai ba dole ne ka saka nakan ba Mm, ko ko su a dannin ma akwai abin da ke kira privacy setting wato eh, karfafa sirri akwai inda zaka ce kai ba zaka sa duk wannan ba in ma ka sa kuma za ka iya rufewa kai kar- kai kadai kar da wani ya zaka- gani eh to akwai irin wannan kullu kullu akwai yanzu ai account din a Facebook da zaka iya budewa ya zaman to gaba kana da Facebook din ka kamar yanzu ne saboda ina koyar da wannan sai na je na bude account a Facebook amma ba yadda za a yi ka same ni saboda na kulle shi kakafu yadda ke duk neman da zaka yi na duniya ba za ka zo kan inda nake ba sai dai kai ka so ka ni eh sai dai ni zan iya shiga inda mutane suke zan iya ganin abin da kowa yake yi amma ba wanda zai ga- ba wanda ma ya san ina kan ina ina kan wurin to idan manufar ka dama kawai ka ga me yake faruwa ne dan ka koyu ka ka ko- ka koya ka san abin da zaka yi to zaka iya yin wannan kullu kullu amma in dai har ka shiga ba dole bane ka bada lambarka ba dole ne ka bada gidanka ba ba dole ne ka bada adireshin ka ba duk da haka saboda haka yana da kyau mutane su fahimci cewa kar kai azarbabin baya da lambar wayarka ba burgewa bane dan ka nuna cewa kana da lambar waya yana da hatsari sai dai idan kai babba ne Ah, wannan ce ma babba ka mallaki hankalinka to wannan za ka iya yi inda ke kuma mai faru za ka iya kare kanka amma dai ga ga ƙananan yara wanda zai ce za ka ce yaro daga shekara goma abin da kai har kusan shekara goma sha shida sha bakwai bai kamata a ce yaro kamar wannan ya ba da wayar- lambar wayarsa a a facebook ko ya faɗi adireshin gidansu inda mutane za su zo su same shi ba akwai hatsari wannan to dama ga bisa sharaɗin da shi wannan dandali yake gindayawa shi ne duk yaron da bai wuce ma shekaru goma sha uku ba ba a ba shi damar ya buɗe wannan dandali eh to amma ai ƙarya suke yi Eh, ƙarya suke yi kuma su abin da yasa yan facebook din suke cewa haka saboda su kubuta da kansu daga wani masifa ta faru duk yaron da ya ya kai shekara goma sha uku a fa- a fahimtar su yana da ilimin da zai san me ke faruwa so idan wani abu ya faru sakamakon zamansa a wurin sai su ce to ai ya ce da mu shekararsa goma sha uku haka ba laifin mu bane in ya karya shi ya yi kansa karya to amma da yawa daga cikin yaran karya suke yi sai ga yaro dan shekara goma ne ya yi karya ya ce shekararsa ashirin ko shekarar sha ta sha takwas shi kenan sai sai sai su bude masa ina ke ba su da hanyar da za su tabbatar da ko gaskiya kake faɗa ko ba gaskiya kake faɗa ba amma dai mafi muhimmanci cewa in yara sun shiga kar su sa lambar wayarsu in kuma sun sa duk wayar da ya san yana da lambar wayarsa a facebook to ya je ya goge ta ya je ya cire ta ba ta da amfani saboda akwai hatsari to farfesa za ka samu cewa akwai matan aure musamman a nan kano za ga suna amfani da wannan dandali akwai yiwuwar dacewar macen aure ta yi amfani da wannan sashi na facebook ba tare da izinin mijinta ba?
Da, wannan malamai ne za su gaya maka da ne ban ma kai kolo ba ban kana ce almajiri magana ta gaskiya malamai ne za su za su gaya- za su faɗa maka wannan malaman da suka san menene a intanet menene facebook menene dandalin mu'amala da kuma su za su kawo maka ayoyin qur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama da za su nuna dacewa ko kuma rashin dacewar matar aure ta shiga wannan wuraren saboda haka mun afuwa wallahi ban sani ba to masha Allah dangane da tasirin al'adar Hausawa a wannan dandali nake so kaɗan yi musu lokaci game da ni tasirin al'adar ko kuma tasirin al'adar Bahaushe a cikin wannan dandali na sada zumunta na Facebook to da yawa har yanzu akwai akwai mu da rashin fahimta na abin da ake nufi da al'adar bahaushe akasari ana amfani da kalmar larabci kamar a ce wato adabinsu wato mudubinsu rayuwarsu wannan shine al'adar bahaushe da yawa mutane suna da wannan fahimtar to fa idan aka zo a nazarce kuma aka zo akan maganar da ya shafi wakilci to dole a ja iyaka a tabbatar da menene al'adar bahaushe da har za a yi maganar wakilcinta ko kuma inganta ta ko kuma yaduwarta a wurare kamar su facebook magana ta gaskiya bara in baka misali idan za ka sha ruwa mai sanyi kana da zaɓi ko ka sha a tulu ko ka sha a firij ba wai kana nuna al'adar bahaushe bane in ka ce kai a gidanka ba za ka sa firij ba kai tulu za ka sha ko kaɗan ba wani babba wani magana al'adar bahaushe a nan wurin abu ne na sha'awa saboda haka in tulu kake so ka saka ka saka tulu amma ba wai dan tulun ya fi ya fi furish ba ruwan su da al'ada Eh, babu abin da hada wannan ai sar- sarrafawa ne masarrafi ne ko ba haka ba kazalika in za a kawo maka abinci ka ci sai ka ce ai kai a akushi za a kawo maka in kai haka ba wai ka inganta al'adar ba haushe ba in ka ci a plate yayi daidai ko ka ci a plate ko ka ci a akushi duk ɗaya ne idan aka kawo maka abincin nan ka ce kai ba za ka zauna a dining table ba kai a ƙasa za ka zauna wannan ruwanka kai kake so amma zama a ƙasa da da bujirewa dining table bai sa wai ka bujirewa al'adar bahaushe ba saboda al'adar bahaushe ba a kaya ba ne ba a tufafi ba ne ba a yanayin gida ba ne a ɗabi'u ne a ɗabi'arka a yadda kake mu'amalarka to wannan shine al'adar bahaushe ta yadda in kai wani abu za a ce kai gaskiya mun san dama hausawa da yin haka ko kuma in kai wani abu za a ce amma ka ba mu kunya ba mu san hausawa da yin irin wannan ba kamar yadda muke wa yan uwan mu jama'u mu ce a in mutum yayi abu sai ka ce yayi ba mamaki ai kabila kaza ne abinda da su wannan ka san dama su haka suke to kaga wannan ba daidai bane an yi jam'u amma dai duk da haka an fito da wani abu na wakilcin su saboda haka ɗabi'un da musulunci ya gindaya wa bahaushe fa suna al'adun bahaushe da kuma musulunci ya zo sai ya tarar da wayansu daga cikin ɗabi'un nan suna da kyau bai ce komai ba wayansu kuma sai da inganta su saboda haka in ka shiga facebook kana gaya mutane ni a gidanmu da tulu nake shan ruwa da akushi nake cin abinci kuma da hannu nake cin abinci ba na amfani da fridge ba na amfani da dining table ba na amfani da, da plate ba na amfani da cokali mai yatsu ko wani abin da ni da hannu nake ci wannan ruwanka amma kar ka ce wai abin da kake yi ya zama cewa ko wani bahaushe dole sai ya yi wannan zan ce da kai ni ma bahaushe ne amma gaskiya ba na son wannan saboda ba wannan ne ma'aunin tabbatar da wane ne bahaushe ba wannan abubuwan sarrafa su ake shi kansa yaren hausan in ka kalle shi wajen kashi 40 zuwa a, 45 na kalmomin da muke amfani da su duk an rosu akai da kayan raki daban-daban saboda haka ashe ba za ka dogara akan wannan a matsayin wakilai ba tun da yake an hado wannan an aro wannan yanzu misali ka ce kai kana son ka ɗaukaka al'adar bahaushe ta ta tufafi to in za ka tafi ofis ka tabbata a cikin yan shara za ka in ka je ofis da yan shara ta za ka hau ka ci ko a ce an maka samu duk da cewa ya shara na da nasaba da al'adar Bahaushe ita ce ma kadai tufafin da bahaushe ya sani a iya dai nazarin dai abin da muka sani shine dai riga da zamu ce ba daga wani wuri ta zo ba amma nan dogon riga da mutanen mu- da muke sakawa yanzu ta mutanen Senegal ce babban riga ta mutanen ta buzaye ce daga wajen Morocco Mauritania da sauransu to amma tamu dai kan shara ba wata kabila a Afirka take amfani da shara sai mu to tamu ce saboda kan zaka office sai ka sa shara ka ka tafi kai ba hula ga ta banan ana gani to wallahi ta zai an baka san mu to kaga ashe kenan ba za ka yi amfani da wannan a matsayin tabbacin cewa wai kai bahaushe ba ne in ka saka suit ka tsuke wuyanka da suit da komai da komai yayi daidai tufafi ne ai ka kare al'aurarka ne wannan tufafin da ka saka suit din da ka saka da laktaya din zai zai zai za ka iya sallah da shi ko kuma za ka iya sallah da shi ba wannan ita ce tambayar ta farko idan za ka iya sallah da shi to yayi daidai ba wani magana cewa ai ni so nake in zama bahaushe in shiga bahaushe kaza da kaza in kana son ka saka kaya wanda suke kwakwantotin rayuwar bahaushe falillahi alhamdu yana da kyau amma abin da ke son janyo hankali shine tufafi abinci wa'annan rayuwar mu ta yau da kullum ba fa shine ake nufi da al'adar bahaushe ba a'a kyawawan ɗabi'u na karamci zumunci ah, rashin gulma neman ah, ah, neman aiki dogaro ga kai duk wayannan abubuwan su ne al'adun bahaushe to ina fahimci profesa yana bugatun cewa ainihin shi dandalin sada zumunta na facebook yana iya karɓar kowane yare ko kuma kowace al'ada ta mutanen duniya kenan ya Kwarai da danganta gaske.
da yadda kai zaka bayyana shi ai mu'amala ce dokokin mu'amala ne ko a majalisi na gida da muke zaune a bakin a bakin loko kullum ai akwai dokokin mu'amala to wannan dokokin mu'amalan shine ɗabi'u shine al'adunmu na yi magana da mutane a cikin lafazi mai daɗi a cikin lafazi mai kyau ka faɗi kalmomi da mutane za su gamsu da su ka, ka, ka ba da gudunmawa mai mahimmanci wacce za ta ilmantar da mutane ko ta dar faɗakar da mutane babu zagi babu cin fuska babu cin mutunci to wannan a ko ina ne ba ma wai sai a facebook ba a'a ko a majalisi na kofar gida na bakin loko wannan dokokin suna nan wannan suna al'adun bahaushe ne saboda ai ba wanda ma zai san in kana facebook kana ta rubuta rubutan ka ka yi ma tumbur ba wanda sama ya me me yi a cikin ka ko ba haka ba da lafazin ka ake amfani da shi wannan lafazin shine yake jagoranci ga ko kai waye kai wani irin mutum ne kai saboda haka zaka iya kaka manyan kaya kai ka saka kayan sarakuna kuma ka zazzage mutane ya kaga abu ya ɓaci da kuma ka iya zama daga kai sai bante kuma ka yi magana haɗaɗɗiya ka yi wa'azi mai kyau ai ta mamaki a ce ka aiwa da kaza da kaza nan ba da kaji zai ta bante yake a ɗa- a ɗakin to ga ashe ka ga ba tufafin ba ne a'a lafazuzzukan ne magana da za ka yi irin yadda za ka karɓi mutane in wani ya kawo magana yadda za ka karɓe ta to duk wannan ladubban shi ne fa musulunci ya ɗora mu a kai wannan fa su ne fa rayuwar tamu ba abubuwan da muke saka da abincin da muke ci ba nan farfesa shi facebook kamar an kirkire shi ne da yaren turanci a yanzu haka akwai wasu yarurruka da ake iya amfani da su wajen shiga wannan dandali ko har ga hausa nan ma da yawa za a iya yi ba wajen rubutu ba ainihin wajen bude shi da A- akwai akwai akwai facebook a china a, a- a arabic uh, french uh, polish german duk wayannan yararraki na duniya suna da nasu facebook din. saboda haka kowane kowane yare mai wato na ce yare na nufin babban yare wanda aka san da shi wanda kuma an yi shekara da shekaru ana ta'ammali da shi akwai marubutansu a ciki da wanda suka hausa tattaro ta shiga ciki hausa ba ta shiga ciki ba saboda ai hausa ba a santa ba Ya- har yanzu fa mutane ne suke nazarin hausa ba hausawan ne suke kai kansu duniyar ba shigowa shigowa ake ake nazarin mu ba wai mu ne muka muka muka Ba a yaɗa shi ba.
eh ba ba mu ba mu yaɗu da yadda za a- za a- za a ce eh ai hausa tana da wannan babban muhimmancin ba illa iyaka gidajen rediyo kamar na iran na china a france germany da suka ɗaɗɗauka saboda suna ɗaukan kamar mun- yake daga minti talatin ne ko awa ɗaya kowace rana suna yin eh, wato shirye-shirye saboda masu sauraron su a waɗannan wuraren saboda haka babu facebook da hausa a iya sani na kamar wikipedia ne wani bangare shi ma wani ban- fanni na na tara ilimi a intanet din an fara wikipedia da hausa to kuma abin ya riga ya- ya- ya wargaje saboda matsalar da za a fuskanta irin wannan shine misali ka ɗauki german ko polish ko french sun daidaita kansu a wannan yaren saboda haka idan ka fito da wani abu sabo duk wata ka'ida ta rubutu ta Tana kallon tsarawa su ɗin.
eh an an an yi da ita amma har yanzu a hausa muna nan muna ta rigingimu wannan ya ce akan abu wannan ya zo ya ce a'a raba kalma za a yi wannan ya zo ya ce a'a haɗa kalma za a yi wannan ya zo ya ce a'a ai an sa lamirin kafin kaza wannan ana har yanzu ana ta wannan kucece kucecen an kasa zama a daidaitu ta yadda za a ce in an yi magana an yi magana ɗaya yanzu misali mutumin zaria zai ce mota ta ai zai ce mota na mutumin kano zai ce mota ta
kuma kowanne yana ganin daidai eh ko ne yana ganin daidai ne kuma kai baka saka ce a wannan ba daidai ya faɗa ba sai dai kai masa dariya ka ce Allah ka ji wata irin Hausa shi yasa ai su BBC su BOA da sauransu suka ce to su gaskiya wannan abin ya dame su sai suka ɗauki kasuwar Hausar kasuwar Kano a matsayin ita ce daidaitiyar Hausa aka dinga cewa wannan ai ba daidai bane ai kasu- eh, Hausar Sokoto ita ce eh, ta ta gaske Hausar to duk wannan cece ku cece tsakanin manazarta ya ka- an kasa daidaituwa ya zai wani Facebook ya zai saurare ka in ka zo ka saka Facebook da Hausar Sokoto sai a ce ai ai ba daidai bane ba Kano ce da ba daidai bane in ka zo kai da Hausar Kano mutumin daura sai ce ai ba daidai bane idan kai da Hausar Katsina zai- muta- sauran mutanen Zaria sai ai ba daidai bane to an dinga irin wannan bambance-bambancen kenan amma German duk da dai cewa su ma suna da variation dialect din amma sun daidaitu sun tsaya sun sun auna kansu a skeji an yadda cewa zaka yi da german ko zaka yi da polish ko zaka yi da da- da french ko zaka yi da any other language da- ko da japanese ma japanese chinese thai duk akwai su to amma mu gaskiyar maganar anan har yanzu ana nan ana ta tsalle tsalle tsakanin yadda za a raba kalma ko yadda za a hada kalma daidai ne a raba ko kuma kar a hada sai in an yi labiri sai ai haka dokokin an kasa zama a a tankaɗe su a rere su a ɗaure su a tufke su a tafi ya zama to cewa mun zama tsintsiya maɗauri ɗaya yadda zama to cewa in kowa ya magana da hausa an yadda ita hausa ce har yanzu akwai wannan to farfesa wannan matsalar ta shafi har kokarin hausantar da ainihin wasu kalmomi da ake amfani da su a cikin facebook ai kwarai da gaske saboda haka yanzu ba wani zancen ba wanda zai fito maka da wani dictionary ya ce da kai wai in za ka yi amfani da facebook ka yi amfani da wayannan kalmomi kowa yana amfani da kalmomi ne bisa yadda yake fahimtar abun kuma amfani da kalmar a cikin jama'a ta yau da kullum shine yake tabbatar da mahimmancin abu bara baka misali lokacin da ina kyauta da cewa ina ɗaya daga cikin ko kuma ni ne ma na farkon da na fara fassara intanet da tu- da hausa na kira ta gizagizan sadarwa kuma aka fara amfani da wannan kalmomin gizagizan sadarwa a matsayin intanet me yasa gizagizai gizagizai dai a sama suke ko ba haka ba kuma sadarwa suke saboda haka ba ina nufin wai hadarin nan da kake gani ba a'a, amma dai wani irin gungunu na gizagizai na masu sadar da zumunci ko kuma sadar da sakonni daga wurare daban-daban haka na fito daga da fasara to amma da al jazeera suka suka suka yadu a nan su sai suka dinga amfani da eh, wani da larabci wanda gaskiya ban sani ba amma fasarsa shine yanar gizo to kafin ka ce kwabo sai aka cafke yanar gizo yanzu duk wanda zai ce da kai intanet zai ce da kai yanar gizo ba zai ce gizagizai ba ina ba zai ce gizagizai ba ba zai ce gidagidan sadarwa ba ni kaina daga baya sai ce to tunda ke gidagidan sadarwa yana ba mutane wahala na mai da shi yanar sadarwa web link yanar sadarwa ta yadda zaka iya cewa yana ce amma ta sadarwa to su mutane sai suka dauki yanar gizo a matsayin wanda a suke matsayin dai kawai intanet aka yadda da kan wannan ban ce komai ba sai ce shikenan take abin da suka fahimta kenan amma yanar gizo ba fassarar intanet ba ne mai gizo gizo dabba ce ko ba haka ba faru ma kwaro ne to me ya nasa a ƙasa take ba a sama ba saboda haka a fasarar dole duk fasarar da za ka yi ka tabbatar cewa akwai nasaba da ma'anar abin da aka fasara in ma juyawa aka yi daga wani guri dole ya zamanto akwai wata dangantaka tsakanin abin da kake fasarawa da kuma kai abin da ka fasarar dan ka fitar da ma'anar daga inda aka ɗauko abin zuwa inda ake son a shigar da shi idan za ka shekara dubu kana cewa yanar gizo ba wanda zai fahimci cewa kana nufin wa abin da yake hada da sadarwa saboda yanar gizo a lungu ma yake yin ta a ɓoye a can wani loko a cikin soro a sama kuma kwaro ne amma idan ka ce yanar sadarwa to fa ka ba mutum tunani yana ce amma ta sadarwa me ake nufi communication ana sadarwa kuma abinda intanet din take yi kenan to kaga inda na samu matsala da yanar sadarwa da kuma eh, yanar gizo to amma tun da yake mutane yanar gizo suka fi amfani da ita za ka ce a je dai haka mace ce ya kari to yanzu farfesa ba wani kokari da kai wajen hausantar da ita kanta kalmar facebook din ma ya kasance akwai wani suna a hausance da za a kira shi me yasa za a hausantar da ita ba wai misali kas- kokarin dai ainihin shi ne ce meye amfanin yin haka akwai kalmomi da yawa da muke amfani da su ba na hausa bane ai ba dole bane kace komai sai ka fassara shi ya koma hausa ai ma'ana ita ce duk yaron da kace da shi facebook yanzu ya san abin da kake nufi dama ma'anar dai kowa ya fahimci me kowa yake.
ai fahimta ne communication ne ai language communication ne inda zaka fahimci abin da nake faɗa to maganar turancin waye da da taso bata taso ba misali yanzu an ce wai na'ura mai kwakwalwa ita ce computer duk cikin kalmomin nan guda biyu babu hausa Eh, eh, eh, sai wata kila ma kwakwalwar ita ce ba san ai technology ɗinta ba amma dai na'ura dai ba hausa bane A hausance.
to ko ba haka ba. to ashe in kace kawai kai tsabage akan hausa zaka tsaya to fa kana da matsala saboda ba komai ne bahaushe yake da shi ba yanzu bari an baka misali akwai lokacin da muke wani nazari akan zane ana son a koya mutane zane yadda ake yin zane da sauransu sai muka zo kan wat- wata wani abu muke son mu nuna mutane ya ake yi amma aka matsanta dole sai an samu kalmar ta hausa sai aka ce ai da hausa ana nufin da'ira wato circle da'ira to da muka samu su masu aikin wanda za mu yi aikin tare da su muka ce bara mu tambaye su su ya suka fassara abin nan sai ka ce round shikenan to masu fassara suka ce a ba mu yadda ba ba za a yi amfani da rawul ba saboda rawul turanci ne da'ira ya kamata a yi amfani da su su kuma suka ce to mu da rawul muka sani ku ka iya cin kiran shi da'ira in kuna so amma mu dai a sana'ance da rawul muka sani shi kuma da rawul za mu ci gaba da amfani da shi to saboda haka sai kai amfani da abin da aka saba da shi da abin da aka aka ake yi kamar da na gaya maka eh maganar yanar gizo idan na- ni ban san amfani da kalmar yanar gizo to amma ba yadda zan yi ita ce ta zama ruwan dare In ita ba ce ka mutane ce suka ba- sani ba lalle a fahimci me eh kwarai to shi in ka faɗi wani abu da mannace da kai yanar sadarwa mutane su au au yanar sadarwa kana nufin yanar gizo to sai a je haka to wannan kuma ya shafi ragowar yaruka manyan yaruka da ka ambato ɗazu na duniya kamar larabci da yaran su germany da sauransu ai kowane yare da ka sani ya aro daga wani yare ya murgida ya takuda ya fitar da ma'ana wani lokaci daga kalmar ma da ka sani ta ta ta yaren ta farko to ta fita daga sigar ta ta koma wani abu kamar mansion in a ce da kai manshin ana nufin wato katafaren gida da turanci kenan ai wannan katon manshin ne ko ba haka ba to kalmar manshin ba kalmar turanci ba ce daga indiya suka samu ta kuma idan yanzu yaro ba nigure niga haɗaɗɗen niga ɗan birni yana son ya ya birge ka da turanci sai ce da kai i don't give a damn wato ni ban damu ba to wannan kalmar dam ɗin anini ne a indiya kuma abin ya fito ne daga cewa mutum ya ce "Ai, wannan abin da ka gaya mun ko wannan magana da kake so in yi ba ta da daraja ba ai ko dam ɗaya ba zan sayi ta- wannan kalmar ta ba to fa daga nan abin a don ba dam ya taso to kaga an ɗauka kamar turanci ne girl yarinya kenan da turanci ko to ba turanci ba ne turkiya ne suka ara eh haka ma magazin Kaga alcohol ma wannan alcohol dai ta giya ta barasa ita ma ba ba turancin ba ne to duk ire-iren wannan haɗowa ake yi ba za ka iya sani ba to nan ka zo hausa nan ka zo ka ka ɗauki turmi ice jaki duk ba hausa ba ne azbinanci ne kwalaba ma ba hausa ba ne agwagwa ma haka nufanci ne in ka ce gyale ana ganin kamar da ba haushe ne na na- na yarbawa ne shi ma ba namu ba eh agogo ma nasu ne su suka kirgo haka ba kwali su ba kwali suke cewa ba pali suke cewa kaza kalmar likita ma ba ta mu bace To, fa- dokita ne daga daga yarba aka samu ta su dokita suke cewa muku muka cewa likita to farfesa a ƙarshe za ka karkare mana da wan- ɗin wannan shawarwari kake ga ya kamata masu amfani da ainihin wannan dandali na sada zumunta facebook ya kamata su dinga amfani da shi na farko dai ka tabbatar cewa ka wakilci addininka idan na ce ka wakilci addininka ka nuna kyawawan ɗabi'o'i na addininka na wajen mu'amala da jama'a babu zagi babu cin fuska babu kabilanci babu nuna wariya babu wani abu abinda kake da shi na zuciyarka ka fara in kana neman ilimi ka ce ina neman ilimi in kuma kai Allah ya huwace maka da wani ilimin ka ce da mutane Allah ya huwace mun da kaza mu je wuri kaza saboda mu koyi wani abubuwa wannan shine al'adar bahaushe ba ka je ka zage mutane kai ta faɗan wasu abubuwa ba na biyu ka tabbatar cewa ka kare sirrinka saboda yana da hatsari ka gaya mutane ga ungoku ina lamba 23 lokon makera wane ne wane ne yana da hatsari to ka tabbatar cewa baka da wannan bayanin da mutum zai zai san ta mai inda kake saboda wani kamar wani abu bai ji daɗi ba ko zai zo ya neme ka yi maka illa na uku ka tabbatar babu wayarka lambar wayarka a ciki saboda kar a je a a tracing ɗinka a zo a same ka mutum ya taimaka surutu ya taimaka abubuwa sai dai in dama can so kake a dinga kiran ka ɗin amma dai ana magana matakan tsaro ne matakin tsaro dai shine kar ka saka wayarka amma sai dai dama ka sa wayar taka ne dan da gangan dan mutane su ta kiranka ka dinga gaya mutane kana da abokai da yawa a facebook to ne ka jin wayannan in ka kiyaye wayannan ragowar kuma inda zaka je ruwanka ko ba haka ba addinin ka shine zai tabbatar maka da wani guri ya kamata ka je wani tsarkakakken guri ya kamata ka je wani kuma guri ne bai kamata ka je ba wannan ɗabi'arka da kuma wato rayuwarka da kuma irin yadda kai ka girma a gidanku da irin tarbiyyar da aka yi maka wayannan su ne za su tabbatar maka da kuma inda za ka Kokarin ilimin ka ko fagen ilimin ka dan ni ba zan ce karka je guri kaza ba je ka guri kaza a'a wannan ya danganta ga yadda kai ka taso da kuma manufarka na shiga facebook to godiya muke na gode barka
Alhamdulillah.